إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار أيها المسلمون لا زال حديثنا عن الرفق فالرفق حفظكم الله رأس الحكمة ودليل كمال العقل وقوة الشخصية ومظهر عجيب من مظاهر الرشد بل هو ثمرة كبرى من ثمار التدين الصحيح الرفق يلون ثورة عناد المعاندين ويقهر أريكة ذوي الطغيان الرفق لين الجانب ولطافة الفعل والأخذ بالأيسر والأسهل فيه سلامة العرض وصفاء الصدر وراحة البدن ووسيلة التواصل والتواد والبلوغ إلى المراد أيها الإخوة الأعزاء الرفق سلوك كريم في القول والعمل وتوسط في المواقف واعتدال وتوافق واختيار للأسهل والأوطف فليس للرفق حدود تقيده ولا مجال يحصره بل هو مطلوب في كل الشؤون والأحوال وفي الحياة كلها وفي شأن المسلم كله يأتي في مقدمات ذلك المطلوبات الشرعية فربنا جل وعلا رفيق بخلقه رؤوف بعباده كريم في عفوه رفيق في أمره ونهيه لا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا أيها المسلمون ومن أعظم سور الرفق الرفق بالأهل والأسرة من الآباء والأمهات والأطفال والزوجات أيها الأبناء ارفقوا بآبائكم وأمهاتكم أحسنوا الصحبة ولينوا في المعاملة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أيها الآباء والأمهات ارفقوا بأبنائكم وبناتكم فربكم جل وعلا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الأنف وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق ترفقوا بالخدم والعمال ولا تكلفوهم ما لا يطيقون وأحسنوا مخاطبتهم وأعطوهم أجرهم طيبة بها نفوسكم في مواعيدها ولا سيما إذا طلبوها وأطعموهم مما تطعمون أيها المعلمون أيها الدعاء أيها المسؤولون ارفقوا وترفقوا فالرفق والإحسان أسرع قبولا وأعظم أثرا فهذا هو المعلم الأول وسيد الدعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين بال عربي في المسجد وتناوله الناس فقال لهم الرسول الرفيق صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي دعوا إلى أن قال فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين أخرجه البخاري وقال صلى الله عليه وآله وسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا وثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثك لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما عرفت فلما رأيتهم يصمتون لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ولكن قال إن هذه الصلاة لا يسله فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وصدق الله تبارك وتعالى حيث قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وفي عموم المسؤوليات والولايات يقول عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه رواه مسلم أيها التجار ارفقوا بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باء وإذا اشترى وإذا اقتضى بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا إخوة مسلمين har yanzu muna nan mun dasa akan hudubar mu da ta shuɗe kan huduba kan abin da yake da alaka da tausayi tausayi shine ƙarshen hikimar ɗan adam tausayi shi ke nuna cewa ɗan adam yana da lahiyayyen hankali kuma rishin tausayi shi ke nuna cewa ɗan adam baya da lahiyayyen hankali tausayi shine alama da ke nuna cewa wane yana da addini kuma wane yana son Allah yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tausayi za ka mai da makiyinka ya zamanto masoyinka kuma da rashin tausayi za ka sa masoyinka ya zama kuma shine makiyinka tausayi ya yan uwa shine ka faɗa ma ɗan uwanka kalamai masu daɗi ka sassabta mu'amala ga ɗan uwanka ga abubuwa guda biyu wanga yana da tsanani wanga yana da sauki sai ka yi mu'amala da ɗan uwanka ga abu mai sauki ga abubuwa guda biyu wanga akwai wahala wanga akwai sassabci sai ka ɗauki mai sassabcin ka mu'amalanci ɗan uwanka musulmi wannan shi ke nuna cewa wane yana da tausayi tausayi shi ke nuna cewa ɗan adam yana da mutunci tausayi shi ke nuna cewa ɗan adam yana da warkakkar zuciya tausayi shi ke nuna cewa wane gaɓoɓin jikin ya dukan su lahiyar silau tausayi shi ke sa ainihin soyayya a tsakanin mutane tausayi shi ke sa ka kai ma bukatun da Allah subhanahu wa ta'ala kake sai biya ma na duniya da na lahira ya ƴan uwa musulmi tausayi wani hali ne mai kyau tausayi wani daidaito ne wanda mu dama shari'ar musulunci ta umurce mu mu tsaya tsaka tsakiya kan mu yi sako-sako kuma kan mu tsananta a cikin al'amarin mu na addini to wannan ba za a same ba sai a cikin tausayi tausayi baya da lokacin da za ka iya kayyade ka ce lokaci kaza ya kamata a tausaya ma al'umma tausayi baya da wuri kaza ka ce wuri kaza ya kamata a tausaya wuri kaza ya kamata a tsananta a'a tausayi baya da lungu ko wani loko ko wata tazara wadda za ka iya ka takaice shi baya da wannan tausayi ya yan uwa ana buƙatar shi a dukkan matakai na rayuwarmu a mataki na addini a mataki na siyasa a mataki na shugabanci a mataki na limanci a mataki na karantarwa a kowane tsari na tsarin rayuwa ana bukata ya zama mun tausaya balantana ma a ce musulmi shine wanda ake sa a ga tausayi a rayuwa ta idan muka diba Allah subhanahu wataala Allah shi ya halicce mu amma addinin da Allah ya shar'anta mana sai da Allah ya tausaya mana tare da cewa Allah subhanahu wataala bai halicce mu ba sai dan ibada domin ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci jinsin dan adam ba da jinsin aljani illa liya'budun sai ya kawo lamul ta'lil lamul ajal dalilin da yasa Allah ya same mu dan ibada kenan duk abin da Allah ya shar'anta mana ko mun dadin shi ko mun rishin dadin ya ko mun wahalayya ko mun saukin ya dama dan shi Allah ya halice mu amma tare da haka Allah yana tausaya mana Allah subhanahu wata'ala yana tausaya ma bayan shi Allah subhanahu wata'ala ko umarni za ya mamu ko ya hane mu kan abu Allah subhanahu wata'ala yana tausaya Allah subhanahu wata'ala yake cewa bai taba sa muku tsanani a cikin addini ba yake cewa Allah yana son sauki gare ku kuma Allah subhanahu wata'ala baya son tsanani gare ku Allah subhanahu wata'ala baya dora mare ta yi abin da ba ta iyawa Allah subhanahu wata'ala baya dora mare abin da ba ta da shi Allah subhanahu wata'ala zai sanya sauki bayan tsanani wannan duka Allah subhanahu wata'ala ya haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa daidai da ayyuka na addini na ibada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ku ɗibi waɗanda kuke iyawa ku ɗibi kaɗan kaɗan kar ku tsananta ma kanku kar ku musguna ma kanku ku tausaya ma kanku fa inna Allah la yamallu atta tamallu Allah ba zai kosa da baku lada ba har sai in ku kuka kosa game da yin aiki alkhairi to wannan a mataki na addini kenan Allah subhanahu wata'ala yana tausaya mana mu me yasa ba za mu tausaya ma bayan Allah ba me yasa ba za mu tausaya ma halittun ubangiji ba idan ya zamanto Allah subhanahu wataala shi ya halicce mu Allah subhanahu wataala ya tausaya mana Allah subhanahu wataala ya sassauta mana Allah subhanahu wataala ya mana mu'amala a hankali a hankali mu me yasa ba za mu ma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sassauci ba me yasa ba za mu tausaya ma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ƴan uwana musulmi wuraren da ya kamata mu tausaya a cikin rayuwa suna da yawa daga cikin wuraren da ya kamata mu tausaya kowannen mai tausaya mai zuri'a sai kowannen mai tausaya mai iyalai shi ka tausaya mai iyaye ka tausaya ma kannai ka tausaya ma magajiyai ka tausaya ma dangi na kusa da na nesa ka tausaya ma yara ka tausaya ma mata dukkan waɗannan Allah subhanahu wata'ala ya umarce ka tausaya musu wanda idan muka kalla a yau muna da sakaci wajen tausaya ma matan mu bamu da tausayi wajen tausaya ma iyalan mu bamu da tausayi wajen tausaya ma iyayen mu bamu da tausayi wajen tausaya ma zuri'an mu bamu da tausayi to dukkan waɗannan bangarori ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake son mu tausaya wanda idan ba mu tausaya ba gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala sai ya kama mu kowannen mai tausaya in tausaya ma iyallaina in tausaya ma matana in tausaya ma iyayena in tausaya ma dangina in tausaya ma duk wani wanda yake da haƙƙi a kaina ya zama to wajibi in tausaya mashi wannan shine abin da ake bukata ga kowannen mu ya ku ƴaƴa ku tausaya ma iyayenku ku ji kan iyayenku ku kyautata mu'amala ga iyayenku ku sassabtar da fuka-fukanku ga iyayenku na rahama ku ɗora addu'a da fata na kwarai lokacin da za ka magana da iyayenka ka tausaya wajen magana ka sani cewa kana magana da mutumin da Allah ya kaddara zuwanka duniya ta hanyar shi ne lokacin da kake magana da iyayenka ka nemi kalamai masu daɗi ka nemi kalamai masu rangwame ka nemi kalamai masu sanyi ka diba annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salam wanda duk cikin annabawa ba wanda ya samu daraja annabi Ibrahim sai manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin annabi Ibrahim shine Allah ya kalla ya ce mai wattakazallahu Ibrahim khalila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ma laqad ittakhazani Allahu khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila amma tare da haka annabi Ibrahim gaya shi mai tauhidi ne mai tsantsanta ibada ne ga Allah kai ka iya ka ce duk annabawan da suka zo bayan shudewa annabi Ibrahim duka suna da alaka da zuri'a gidan annabi Ibrahim alaihi salam amma tare da haka mahaifin shi mushriki ne yana bautar gumaka da annabi Ibrahim ya zo yana ma mahaifin ya nasiha yana sassautar da kalamai yana ya abati limata abudu ma la yasma wa la yubsir ya abati kaza yana sassautar da mu'amala to balantana mu in kana tunanin imani ne ai baka kai annabi Ibrahim imani ba in kana tunanin mahaifinka ya lalace ai bai lalace ba irin lalacewar mahaifin annabi ibrahim amma tare da haka annabi ibrahim ya gaya mai kalamai masu daɗi to mu ma ya zamanto wajibi ya zamanto mun faɗa ma iyayen mu kalamai masu daɗi wanda yana daga cikin gurɓacewar tarbiyyar da muke da ita a wanga lokaci a wanga zamani zaka ga cewa ƴaƴa sun kangare ma iyayensu ƴaƴa ba su tausaya ma iyaye ƴaƴansu ba su ainihin ƴaƴa ba su jin kan iyayensu ba su kyautata mu'amala ga iyayensu suna iya su tsananta ma iyayensu kana iya ka samu yaron da yana iya yi gaba da mahaifin shi ko mahaifiyar shi to ya ƴan uwa wannan bangare dole ya zama to ainihin mun tausaya mu tausaya ta kowane bangare ya ƴan uwa mu ƙara tausayawa mu ƙara tausaya ma iyayenmu sannan su ma iyayen su tausaya ma ƴaƴansu su ji ɗan ƴaƴansu su sani cewa amana ce Allah ya ba su gobe kiyama Allah zai tambaye su game da wannan amana yana daga cikin tausaya ma ƴaƴa da jin kan ‘ya'ya ya zamanto ka ɗora su a bisa turba ta addini ya zamanto ka karantar da su karanta ta addini ka ba su wayewa wayewa ta addini shine alamar ka tausaya mai ‘ya'yanka amma idan ka kyale ‘ya'ya saman titi idan ka kyale ‘ya'ya game da tele idan ka kyale ‘ya'ya kan komi kan yanar gizo gizo ka kyale ‘ya'yanka waye abu kan ‘ya'yanka baka sani ba da wa suke mu'amala baka sani ba wannan rashin tausaya mai ‘ya'ya ne rashin rike amana da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mana ne ya ƴan uwa musulmi mu tausaya ma waɗanda ke aiki a ƙarƙashin mu musamman mata ko yara waɗanda muke ɗauka masu aikin gida waɗanda muke ɗauka cewa ƴan boyi boyi wanda idan ka ga mu'amalar mu zaka ga ba mu tausaya musu zaka ga muna tsananta musu ga mu'amala zaka ga muna ƙeƙashe mu'amala gare su babu tausayi babu jin kai babu rahama babu imani game da waɗannan musamman idan aka yi rashin sa'a gidanka akwai wata mace wadda irin matan da ke hitowa lokacin kaka ne daga ƙauyuka daga gehen maraɗi su shigo birni don su samu abin da za su ci su ciyar da iyalansu za ka ga cewa matan namu ba su tausaya musu iyayen namu ba su tausaya musu kai hatta yaran gida ma yaro karami yana iya kalli aiki ya zage ta kuma mahaifiyar shi ba za ta ce komi ba yaro karami ya kalli ai aiki ya zage ta mahaifin na nan zana bai zai ce komi ba sai dai ma a yi dariya a yi mulmushi wai ya yi komi wa hum ya hasabu na annahu yusununa suna to ya ƴan uwa dole mu kyautata musu mu ba su haƙƙin su lokacin da ya kamata wata na yi in wata wata in sati sati ne in ma wani lokaci muka yi yarjejeniya yana daga cikin kyautatawa da Allah ya ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah subhanahu wataala yana son masu kyautatawa yana daga cikin kyautatawa lokaci na yi mu biya su haƙƙin su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kakku dora musu aikin da ya karhin su aikin da ba su iya kakku dora musu ka a zo a tattaro kayan gida kayan yara da kayan mai gida da kayan uwar gida da kayan amarya a cile ma baiwar Allah a ce ta fara wankin nan ta dinga wanki tun sahe har sai rana ta faɗi bata ida bata tattare ta aje gobe ta dasa wannan ba tausayi bane ba a tausaya musu idan ba ta iya ita kada aikin da yake da yawa a nemo wani a baya dari a baya jikka a baya dari uku ya kama mu tausaya mata dan mu ma gobe kiyama Allah ya tausaya mana mu tausaya musu dan mu ma gobe kiyama Allah ya tausaya mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaran gidanku masu maku hidima masu maku aiki idan kuka dora masa aiki mai wahala manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ku agaza musu sannan yana daga cikin kyautatawa abinda muka ci su ma mu basu ba birgewa bace ba sai a yi tukunya guda biyu ga tukunya yan gida ga tukunya yaku bayi baiwar Allah ta zo ita za ta iza wuta ita za ta kaza amma a dafa nama ba za a bata komai ba sai dai tukunya za ta lashe a tattare nama a kai cikin gida wallahi wannan ba mu tausaya ba kuma ba mutunta ba wannan ba mu tausaya ba kuma mu ma mun ja Allah subhanahu wataala ba zai tausaya mana ba wannan duka ana buƙatar tausayi malamai da Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura nauyin gudanar da al'umma ga hannunsu malamai masu wa'azi masu hudubobin juma'a masu karantarwa a masallatai da makarantu ku tausaya ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umman manzon Allah yau ba ta da kowa ku kadai kuka rage mata idan ba ku tausaya mata ba wajen wasa ta samu tausayi al'umman manzon Allah yau tana buƙatar wanda zai tausaya mata tana buƙatar wanda zai lallashin ta tana buƙatar wanda zai gaya mata kalamai masu daɗi ku ne waɗanda za ku gaya mata amma kun ki gaya mata tsanani ba shi ke tahiya da addini ba kuma sakaci ba shi ke tahiya da addini ba addini ana tahiya da shi ne daidai ruwa daidai tsaki addini ana tahiya da shi ne a tsaya daidai wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa kenan ya ƴan uwana malamai Allah subhanahu wataala ya dora musu nauyi duk abin da zaka faɗa ma al'umma manzon Allah ka tausaya ma al'umma kakka faɗa abin da kai a cikin birnin zace ka kasan ƙarya ka faɗi kakka faɗa abin da cikin birnin zai ka gobe kiyama yau mai yaqumun nasu li rabbil alamin idan Allah ya tsanar da kai a gaban Allah Allah ya ce ka faɗa ma al'umma ta bayina waɗannan kalaman a gaban Allah zaka ji kunya idan aka tsayar da kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zamanto lauya wanda zai kare ainihin waɗannan mutane manzon Allah ya bada shaida fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula'i shahida idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsaye Allah ya kalle ka a ce ka faɗa ma al'umma wani abu ya za kai da Allah ba a wa'azi ba a fatawa ba a amsa tamboyi dan a burge wani ba a amsa tamboyi dan a ba wani haushi ana wa'azi ne dan a burge Allah ana wa'azi ne dan a ba kafiri haushi ba ana wa'azi ba dan ka ba suwa na haushi ba ana wa'azi ba dan ka burge suwa ne idan na burge suwa ne Allah ya hushi da ni me na tsirata da shi idan na fusata suwa ne amma Allah ya yarda da ni shine na ribata to malamai dole sai sun ji tsoron Allah dole sai sun tausaya ma al'umman manzan Allah a yau al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana shirin rishin ka samu makama ina za ta kamawa domin malaman mun kasa idan aka faɗa min magana magana wa za mu ɗauka wannan ya zo ya yi magana wannan ya zo ya warware wannan ya zo ya yi magana mun kasa samu mun kasa ainihin yaya za a yi mu tsira a rayuwarmu to malamai su ji tsoron Allah su sani gobe kiyama za su zamanto ababen tambaya a gaban Allah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma tuzalu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu sai ce wa an ilmihi ma za amila fihi dangane da ilimin ka gobe kiyama Allah sai ya tambaye ka mu yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana tausaya ma al'umma manzo Allah yana jin kansa habban shi muna sane da hadisin wannan balaraban kauye wanda ya zo ya kwaba ainihin wandansa a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hitsari sahabbai suka tashi za su doke ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da uhu ku kyale shi sai da ya gama hitsarin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai aje a ɗebo ruwa a zuba ga fitsarin nashi ba shi annabi yace ɗebo ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umurce ya idan wawa ya zo ya wawanci jahili ya zo ya jahilci manzo Allah ya kawar da kai khuzil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilina kenan Allah ya umurce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan wawa ya zo ya wawanci idan shashanci ya zo ya shashasha ya zo ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shashanci Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawar da kai kai ya kula shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya masahabbai fada yace fa inna ma bu'istum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirin Allah subhanahu wata'ala ya aiko ku don ku zamanto masu sauƙaƙa ma al'umma ba masu tsananta ma al'umma ba masu tausayin al'umma ba masu ƙeƙashe mu'amala ga al'umma ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to bashiru wala tunafiru wa yassiru wala tu'assiru ku faranta rai ku yi albishir ga al'umma kar ku yi abin da zai sa al'umma ta gudu ta baro idan za ni jawabi za ni wa'azi za ni hudu ba juma'a abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ka faɗa abinda zai sa mutane su ƙara matsoka ka faɗa abinda za ka faranta ma mutane rai ka faɗa abinda za ka ma mutane albishir in dai yayi daidai da abinda Allah subhanahu wata'ala ke so ba in biya ma mutane ba in faɗa masa son zuciyarsu ba in biya ma mutane ba in faɗa masa abinda za su ji daɗi a tashi ana malawa na ya iya wa'azi ni kuma gobe kiyama a gaba Allah din kuma zunubi na jira na ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ni ba cikin abinda Allah ya umurce ku ku zanka ainihin jawo hankalin mutane ba kullum ake sa a yi wa'azi na azaba ba ba kullum ake sa a yi wa'azin mutuwa ba a'a yau a yi na azaba gobe a yi na aljanna kai har malamai suka ce ma an hisan karin jihar da bangaren albishir din yadda za karin jihar da bangaren tsanantawa to wannan duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mamu wannan mudira hadisin muawiya ibn hakam as-sulami yake cewa wata rana muna sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai wani sahabi yayi atishawa yana atishawa kawai sai nace mai yarhamukallahu yace kawai sai daga sahabbai kowa yana harare na ana kallo na yace kawai sai nace mai me ya same ku kai uwan mahaifiyata ta yi wabi na kai ce na kai yau na shiga uku na haɗu da gamu na mi na maku yace sai daga mutane suna yi ta bugun cinyoyin su sai na fahimci suna cewa in yi shiru yace sai dai shiru yace wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan iya bada mahaifiyata da mahaifina dan in fashi rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ban taba ganin malami ba wanda ya iya karantarwa irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin malami ba wanda ya iya kyautata mu'amala yake da tausayi irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi annabi bai ware ni ba annabi bai kyare ni ba annabi bai faɗa mana miyagun maganganu ba annabi bai buge ni ba annabi bai zage ni ba yace a wata riwayar ma aka ce jawo shi manzo Allah sallallahu alaihi suka koma kebe suka goma gehe sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya kai bawa Allah wannan sallah maganganu ba su halatta ba inna ma hiya tasbihu wat takbiru wa qira'atul qur'an tasbihi ake a cikin sallah kabarbari ake a cikin sallah karatun alqur'ani ake wanga abin da kake bai dace ba to mu diba wannan ita ce mu'amalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya da mu'amala yana da mu'amala ga sahabban shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tausaya musu har Allah ya yabe shi yace fa bima rahmatin min Allah linta lahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yana da kyakkyawan mu'amala tsakanin ya da sahabban shi to mu ma haka ya kamata ainihin ya ƴan uwa mai zaman to mun tausaya ma al'umma kowannen mai tausaya ma al'umma wanda Allah ya ba shugabanci sai ya ki tausaya ma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai da ya addu'a yace ya Allah duk wanda ka ba shugabancin al'umma ta sai ya tsananta ma al'umma ta ya Allah ina roƙonka ka tsananta mai a rayuwa kuma duk wanda ka ba shugabancin al'umma ta ya tausaya mata ya ji kanta ya Allah ka tausaya mai kaji kanshi addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun sa addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta tashi a ƙasa ba ya ƴan uwa waɗanda ya kamata su tausaya a rayuwa suna da yawa ƴan kasuwa ku tausaya ma ƴan kasuwa ƙanana waɗanda muke mu'amala da su kai tsaye ku kuma ƴan kasuwa ƙanana da muke mu'amala kai tsaye da ku ta ƙarago dala uku dala bakwai kuma ku tausaya mamu ka samo can farashi ya rage me yasa ba za ka rage ma al'umma farashi ba jiya ka ɗauko da farashi ya hau yau farashi ya sauka amma mu kullum ba mu taba ganin kun sauke mana farashi ba sai dai ku hauda mana farashi ina tausayi kullum farashi baya sauka sai dai muga kuna hawa kuma wani abin idan ya hau dan kuma ba mu ganin ya sauko sai ya ci gaba da hawa ina tausaya da kuke ma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƴan uwa tausayi abu ne wanda yake yana da kyau idan aka ce al'umma ta tashi ba ta da tausayi to al'umma ta shiga cikin wani yanayi idan aka ce al'umma ta tashi tana tausayawa to al'umma za ka ga cewa wannan al'umma ta yi daɗi idan ka ga al'umma babu soyayya babu danƙon soyayya a cikin al'umma ba mai san na sama ba ya san na ƙasa na ƙasa ba ya san na sama makwabci ba ya san makwabci mai gida ba ya san yaron shi yaro ba ya san mai gida yaron gida ba ya san mai gidanya mai gida ba ya san yaro ƴaƴa ba san mahaifi mahaifi ba ya kauna ƴaƴa mata ba ta san mijinta miji ba ya san matayya duk idan ka ga wanga abin ya yawa a cikin al'umma rashin tausayi ne muna roƙo Allah subhanahu wataala ya arzuta mu da tausayi Allah subhanahu wataala muna roƙo ya arzuta mu da tausayi Allah subhanahu wataala muna roƙon ka arzuta mu da tausayi Allah ka sa mana tausayin al'umma Allah subhanahu wataala muna roƙon ka sa mana tausayin al'umma duk wani mai haƙƙi akan mu ya Allah muna roƙon ka ka sa mana tausayi mu tausaya mashi ya Allah duk wani wanda ka dora mai haƙƙi akan mu wanda yake da haƙƙi akan mu ya Allah muna roƙon ka ka tausaya mashi mu ma muna roƙon ka ya Allah ka ba mu ikon tausaya mai wanda kuma muke da haƙƙi akan shi na yaban mu ya Allah muna roƙonka ka sa mai tausayi dan ya tausaya mana Allahumma izza al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir adaka da ad-din wansur ibadaka al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa lata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya rabbal alamin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma قد لنا حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء له يا رب العالمين اللهم قد لنا حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء له يا رب العالمين اللهم من كان عنده فينا حاجة فقدها له يا رب العالمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله